أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi shafi na 65 kusiya mawdu'us sujudi nuran kusiya mawdu'us sujudi nuran kana murratul hamdani yaksuru sujuda hatta akala turabu jabhatahu falamma mata ra'ahu rajulun min ahlihi fi manamihi wa ka'anna mawdu'a sujudihi ka hay'ati al-kawakib ad-durriyya faqala ma hadha al-athar alladhi ara bi wajhik qala kusiya mawdu'u as-sujudi bi akali turabi lahu nuran qala qultu fama manzilatuka fil akhirah قال خير منزله دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموت وقال أبو يعقوب الكاري رأيت في منامي رجلا آدم دوالا والناس يتبعونه قلت من هذا قالوا أويس الكرني فأتبعته فقلت أوصني يرحمك الله فكلها في وجهي فقلت شرد شرد فارشدني رحم فارشدني رحمك الله فاقبل علي فقال اتبع رحمة الله عند مهنته وهذا رحمته عند معصيته ولا تقدى رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال ابن السماك رأيت مسعرا في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل قال مجالس الذكر وقال أبو بكر بن أبي مريم رأيت وفاء بن بشر بعد موته فقلت ما فعلت يا وفاء قال نجوت بعد كل جهد قلت فأي الأعمال وجدت وجدتموها أفضل قال البخاء من خشية الله وقال الليث بن سعد عن موسى بن آه وردان أنه رأى عبد الله بن أبي حيا بعد موته فقال آه آه أردت علي حسناتي وسيئاتي فرأيت في حسناتي حبات رمات التقدتهن فأكلتهن ورأيت في سيئاتي خيدا خيدا خيدا حرير kana fi kalansu wati Allah ya kyauta mala yace an sanya masa haske a godin shinsa a madadin wurin da yake sujada kun ga idan musulmi yana ta sallah yana ta sallah yana sujada zaka ga wajen ya dan na amma fa karka je kai ta goga goshi a ƙasa an ce akwai masu yi na akwai masu mai gogawa a kana ta sujada kana ta sujada yau da gobe na zaka ga wajen ya dan canza to wannan wajen shine sai Allah ya canza shi ya mai da shi haske ran tashin alkiyama Murratul Hamdani ya kasance mai yawan sujada ga Allah madaukakin sarki har sai da ƙasa ta yi alama ta ci goshinsa lokacin da ya rasu sai wani daga cikin iyalan gidansa ya gan shi a cikin barci sai ya ga inda yake sujjadan nan kaman tauraro yanda ka san hasken tauraro mai haske sai ya ce wannan abin da nake gani a fuskar kafa sai ya ce ai inda ƙasa ta ci ne aka canza min da shi ya zama haske sai na ce masa wani matsayi ka samu a lahira sai ce ai masha Allah na samu matsayi mai kyau na sami gida wanda yake wanda ya shiga baya fita kuma wanda suka shiga ba sa mutuwa shine gidan aljanna ko wuta ma ba a ba a mutuwa amma ana fita wata rahamar Allah na ita ana shiga a fita amma baka taba jin tarihin wani wanda yake shiga aljanna aka fito da shi ba sai shedan sai annabi annabsu za su koma na amma shi ba zai koma ba amma aljanna in ka shiga shi kenan Allah ka samu a ciki Abu Yaqub al-Qari yake cewa na ga wani mutum a cikin bacci wato mai kiba dogo kuma na kal na ganshi a cikin bacci na ga mutane na tabin shi na ce wannan waye sai aka ce wannan shine uwaisul karni ni ma kawai sai na shiga binsa sai na shiga bi na shiga tawaga na ji har kusa da shi na ce ka yi min wasiya Allah ya maka rahama sai na ga ya ɓata fuska sai na ga ya yi ya ɓata rai sai na ce kai wannan abin da na faɗa ina ga bai so ba sai na ƙara cewa to ka shirya da shi Allah ya maka rahama shine sai ya juyo a lokacin sai ya ce ya ce min wato idan Allah maɗaukakin sarki ya ma ni'ima bayan ya jarraba ka kana cikin jarrabawansa to lalle wannan ni'ima ka ka rike ta da kyau ka ji daɗinta ta amma a hirɗinka da ni'imar Allah lokacin da kake sabansa ai kun gane saboda wannan talala ne na inna allaha la yumli lizalim hatta idza akazahu lan yuflithu Allah madaukakin sarki yace menene hatta idza akazatil ardu zukhrafaha wa zayyanat wa zanna ahluha أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس Allah haka yake jarraba masu sabansa yi ta bus ni'ima tamam kaga kana jarrabawa ana dan taba ka kuma na kuma ana ma ni'ima ta wannan lalle abu yayi amma mutumin da ya tinkari saban Allah ba kakkautawa kuma ya ga komai lafiya lau to akwai matsala akwai matsala akwai wasu saban Allah idan mutum yana yi idan Allah na san shi dama yanzu duk komai nashi zai wargaje zina na ciki na Allah zina na ciki idan mutum yana da alama samun rahamar Allah komai yake in ya soma zina sai ya lalace in shago ne da shi yanzu zaka ga kaman ana sace kayan duk ya tsare na da abubuwa ya shiga damuwa Allah so yake dawo ya tuba wani kaga jarabawa da iri-iri wani sai shiga hankalinsa amma in kaga ba haka ba an sabi hanya ba kyau Allah kiyaye ya ce sa'annan kada ka kada ka yanke tsammani kada ka yanke tsauna a tsakanin haka ta kullum mutum ya zama yana tarin samun rahamar Allah dama haka ƙa'idar musulmi take ba a san musulmi ya yanke kauna daga rahamar Allah Allah ya hana ya ce in la taqnatu ko min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah har ma Allah madaukakin sarki ya sa yayi kira ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina wanda kuka yi wa kanku barna kada ku fidda rai daga rahamar Allah saboda me daman zunubi ne ko to inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafara zunubi gaba da innahu huwal gafurur rahim Allah mai gafara ne kaga duk wannan kira shi yasa ya zama yana daga cikin manyan manyan zunubai mutum ya fidda rai daga rahamar Allah akwai yanzu zaka ga yaran musulmi kawai sun kawai su ba ruwansu ina neman shi ba ruwan shi da maganan lahira ko Allah zai mar gafara a wai har ma kira ne ya kai shi ya kwashe kayan shi a gaban manzo wannan musiba ce Allah kiyaye eh musulmi kuma wani yar hayaniyar da ake ta duniya kwana nawa za a yi yanzu irin ƴaƴanmu ƴaƴan musulmi da suke shiga wannan social media suna ta iskanci na ƙarshe ba ba kunyar kowa ba kunyar dan adam ba kunyar aljani ba kunyar mala'ika babu kunyar Allah na sai ka tausaya musu kaga kwana nawa za a yi wannan rayuwa kwana nawa ne zaka ji ana cewa mutum ya mutu na haka ba ake mutum yana kirki ma ya kare kana ta abin kirki ma ka kare bare a ce mutum ya safi hanya ya safi ya safi hanya kuma suna ta abubuwa ko angonsu babu malamai ne da za su gaya musu ko yaya ne tare ta abin na ya kamata kunyan mutane ya hana su saboda fasikanci ne wani abin da yanzu muke yi ko arna ba sa yi Allah ya arna ba sa yi suna jin nauyi wani ya taba zuwa a wata jami'a ba zai baran faɗi sunanta ba arne ne yake cewa a yi wa ma yaran musulmi wa'azi abinda suke bai da kyau mene ma a yi wa'azin fa ba musulmi ba ne ya ce abinda suke bai da kyau yake so musulmi yake kiran malamai a yi musu wa'azi saboda suna wani fati wai shi nudity party fati da suke zuwa su tuɓe tsirara ka san ba mai iya wannan sai wanda yi zina ya gaji ka za akwai wani abu da sai mutum ya yi lalata ya gaji ya rasa ma mai zai yi saboda babu kunya ko kankani tare da shi jamin kuma haka shaɗan yake shi matakan shaɗan hawa-hawa ne ba zai barka a wani waje ba in ya ce ka hawo step 1 ka hawo ba wai zai kyale ka nan ba sai ya ce ka hawo 2 in ka hawo 2 ya ce ka zo 3 na wala haka zai ta tafiya da shi yasa me yasa kaga mata da suke yawo tsirara idan yau mata kowace iri ce mata kowace iri karka cire wai musulma ko da wannan musulma ba ka samu mata wadda take a garin su ba a ana daura zani da riga yau ka zo ka bata wando ka ce ta binin anguwan ka gani ba za ta iya ba Allah ba za ta iya ba ko ba musulma ba ce za ta ji nauyi za ta ji damuwa amma da ta saba dama bare ma mu yanzu muna ta da yaran mu haka ne ko siya mata jeans hmm siya mata waye yawa dama ta tashi kawai an dan zamanin rashin kunya ne ko ba ku ce eh ba to ana koyawa yarinya rashin kunya tana gidansu ta iya ba ta da kunya kai da aka ba ta da matsala mata musulma za ta sa riga cibiyarta a waje ta shiga kasuwa na nan ba ruwanta za ta ko ba ta jin komai ko ba ta jin komai to gobe in ta dawo wannan abin ba zai mata ba shaidan zai ce mata ai ba ki komai ba ki sa gajeren wando mana in ta fita daga gajeren wando gobe zai ce mata ai shi ma bai yi ba yayi yayi kiba da yawa ta nemi hakanin hakan dan dai in ta fita tsirara zindir aiwar uwarta za a mata ba daidai ba ne yasa ba sa fita ina tabbatar ma da a ce sun san lafiya da za su iya fita akwai wanda za su fita saboda duk wani abin rashin hankali ta gama wani abin rashin kunya ta gama harasa mai za ta yi kuma tana son wani ta fita a ringa kallanta da tana neman mai za ta yi shi dan ya samu wakiliya Allah kiyaye sa'annan ya ce daga nan sai juya ya kyale ni ibn sammag yake cewa na ga mus'ir a cikin bacci na tambaye shi na ce yaya a cikin ayyuka batun da kai ka riga ka rasu a cikin ayyuka a wata mala alaikun salam barka da zuwa salamu alaikum ya ce a cikin ayyuka a cikin ayyuka wato wani aiki ne ka samu ya fi alheri ya fi daraja sai ya ce wato zama a wuraren da ake ambaton Allah majalisun zikir wajen da ake zikiri ake ambaton Allah ya fi kowanne alheri kun ga ai munan muna majalisin zikirin ko na'am nan karatu zikirin Allah ne karatun Qur'ani zikirin Allah ne karatun hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam zikirin Allah ne duk abin da ka san Allah ya ce ayi to zikirin sa ne shi yasa dan adam ake cewa karriya gushe yana mai ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu lisanuka radban bi zikrillah kada ka bari harshen ka ya zamo ya kauce daga kasancewar shi danyi da ambaton Allah kai ta ambaton Allah kana tafiya ne kana zaune ne kana annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambaton Allah a kowane yanayi sai wuraren da aka hana mu ambaton Allah kamar bandaki to shine yace abubakar bin abi maryam yake cewa na ga wafa a ɗan bishir bayan ya rasu na ce na tambaye shi na ce ya labarin wafa ya labarinka ya ce ai na tsira amma bayan an yi kai kawo wato an yi tambayi ko abubuwan da yake in ka shiga kabari Allah na Allah na tuba ko ba za a ce ma komai ba ai ka san akwai aiki zaka ga malaika ba ka taba ganin shi ba zaka hadu da abubuwa da yawa ko ma ka bar gidanka ka bar iyalinka ka bar duk abin da ka saba ka koma bayan gari a rufe ka a cikin kasa mukaddara ba za a ce ma komai ba ai ka san akwai aiki da haka wani matsayi ne ga na mutuwa ga na shiga kabari ga suna ya ce an haɗu da abubuwa da yawa amma kuma cikin iko Allah an tsira Allah ka tsira da mu ya ce ya an tsira shi ne sai ya tambaye shi ce to a cikin ayyuka wani ayyuka ne na alheri wanda ka samu wato kenan kamar ayyukan da za mu ci gaba da yi ya ce masa wato albuka'u min khashiyatillahi azza wajal kuka saboda tsoron Allah kuka mutum zai kuka yayi kuka saboda Allah shi yasa ake son kukan ya zama ma kai ɗaya yafi alheri ba kowa ko matarka ma ba ta ka san zai wahala mutum yayi kuka cikin dare ya haɗu da abokin shi ya ce kaɗe na sha kuka na zai yi wahala wani abu ne zai zama tsakanin bawa da Allah shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci hadisi na mutane guda bakwai sab'atu yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat aynahu mutumin da ya ambaci Allah shi kadai idan sai zubar da hawaye da aka kuka saboda tuna Allah kuka saboda tuna mutuwa kuka saboda tuna shiga kabari duk wannan ibada ne eh ana son dan adam yayi kuma zai samu lada a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ainani la tamassahu manna yace akwai su idanuwa biyu da wuta ba za ta taba su ba ainun yace bakar min khashiyatillah idan da yayi kuka saboda tsoron Allah wa ainun batan ta harisu fi sabilillah da ido da ta kwana tana tsaro gadi saboda Allah madaukakin sarki da haka waɗannan idanu wuta ba za su taba su ba imam laisu yake cewa dan sa'ad an samu daga wajen musa bin waradan yake cewa ya ga abdullahi dan abi hayya bayan ya rasu yake cewa an bujiran mun da kyakkyawan ayyuka na wato bayan na rasu an gwada mun ayyuka da na yi kyawawa sa'annan an bujiro mun da munanan ayyuka na ya ce cikin kyawawan ayyuka na wanda aka bujiro mun da su ya ce akwai wato ƙwaya na ruman ai an san ƙwayayyaki ko ruman yana da ƙwayayyaki na za gansu ɗan fice-fice suna faɗuwa da wuya ka ci ruman a ce ɗaya bai faɗuwa na nuhu da wuya sai ka kula to wannan kwayayyaki nashi yace cikin ayyuka kyawawa da aka gwada mun akwai ruman da suka fadi a ƙasa na dauka na ci kasan musulunci yana son tawaru musulunci yana son dan adam kada ya daukan shi wani abu in abincin da ya waje a ƙasa ba ya lalace ba ya lalace babu shikenan an samu dalili amma in bai lalace ba musulunci yana so lada ne ka dauka ka ci da abu ya ƙar saboda mai shedan yakan zo ya bige abu a hannunmu don mu bashi da haka in abu ya faɗi yana daga cikin kaga dai ɗan ɗigon ko ƙwayar ruman mutum zai raina shi sai ga menene a ciki ina nufin wannan ya faɗi to ya ce yana cikin da ya ɗauka ya ci sai aka ba shi lada da haka yana cikin lada lada da aka gwada masa ya ce kuma a cikin ayyukansa marasa kyau da ya gani ya ce akwai wato zare zare ɗinki na hariri wanda yake ɗinki guda ne a cikin hularsa kusan musulunci ya hana musulmi namiji na ya sa hariri to wannan duk da cewa akwai inda aka yarda a ɗan aiki da shi kaɗan na a musulunci amma ya ce cikin kurakuren shi sai aka gwada masa hadda wannan me wannan yake gwada mana dan adam kada ya rena aikin alheri dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada musulmi ya rena aikin alheri in dai aikin lada ne komai kankantar sa karin gayi wala walau an talqa akhaka biwajhin talik ko dan ka hadu da uwanka da sakakkiyar fuska aiki ne na alheri kada ka rena shi sanan ba a san musulmi don cewa wannan ana cewa ko makaruhi ko waye zunubi ya su kwane shi yana yi a mutu ya ta gudun zunubi ya ringa tsoron zunubi ya ringa istighfari kullum haka ake son rayuwar mu ta kasance tasta'jilu qudumahu ila al-qabr wa qala sa'id ibn daud haddathani ibn akhi جويرية ابن أسماء أسماء قال كنا بأبادان فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبد فمات بها في يوم شديد الحر فقلت نبرد ثم نأخذ في جهازه فنمت فرأيت كأني في المقابر فإذا بقبة بقبة جوهر تلعلع حسنا وأنا أنظر إليه إذ فتلك إذ فلقت فأشرقت فيها جارية ما رأيت مثل حسنها فأقبلت علي فأقبلت علي فقالت بالله لا تحبسه عنا إلى الظهر قال فانتبهت فزعا وأخذت في جهازه وهفرت له قبرا في الموضع الذي رأيت فيه القبة fadafantuhu fiha ai maza a kawo shi wato makabarta Allah ya sa mu ma muna cikin wadanda mun mutu za a ringa cewa a ai maza a kawo amma ba ba mala'ikun bugu ba na yawo ai matan aljanna eh sa'id ibn daud yake cewa dan uwan juwariya dan asma ya ba da labarin cewa suna wani waje ake kira shi abadan ya ce kawai sai ga wani saurayi ya zo daga cikin mutanen kufa saurayi ne mai ibada amma bai zai faru ranar an yi zafi sai Allah ya mara rasuwa ya rasu to ana zafin rana sai ya ce to tun da ya rasu yanzu kusan kaman sha biyu mu bari sai bayan azahar in gari yayi sanyi na rana ta dan yi sauki sai mu yi masa jana'iza mu binne shi yace tsakanin nan sai na kwanta bacci ina cikin bacci kawai sai na ganni a makabarta na ganni a makabira sai na ga wani gida na lu'ulu'u yana sheki ina kallon sa kawai sai na ga wata mata ta leko daga gidan tana mun magana tana cewa tace dan Allah kada ku bar shi sai bayan azhar kuna ji dan Allah kar ku wato kada a bar mata mijinta na sai har ya kai azhar kaman an yi dan yi latti a yi maza a sako shi to shine yace sai na farka a firgice da na farka a firgice kawai sai na ce a zuwa jana'izarsa muka yi maza muka shirya shi muka tona rami muka binne shi kaga na an aika shi ko kaga wannan tafiyarsa ta yi kyau Allah ya sa mu mata mu ta yi kyau afdalul a'mali ma kana khalisan wa qala abdul malik bin itab al-laysi ra'aytu amir bin qais fi an-nawm fa qultu ayyu al-a'mali wajadta afdal qala ma urida bihi wajhu Allah azza wa jalla mafi mafi girman aiki shine aikin da aka yi shi don Allah Allah ta mu yi don Allah wato duk abin da dan adam yayi in bai don Allah ba yayi shiriri ta saboda Allah bai bashi lada eh Allah ba zai bada lada ba ga abin da ba yi don shi ba Abdul Malik dan Itabil Laisi yake cewa naga Amir dan Qaus a cikin barci sai na tambaye shi na ce a cikin ayyuka duka wanne ne ya fi falala sai ce wallahi aikin da ya fi falala shi ne aikin da aka yi shi don Allah kawai shi ya sa ka yi aiki kankani don Allah shi ya buka yi da yawa ba don Allah da kaba za ta rushe wani ya je sake gina sabuwar kaba amma ba don Allah ba Allah bai ba shi lada ko ɗaya wallahi ka san dai ƙarshen ban sallaci kenan Allah ba zai ba shi lada ba eh ya sa mutum ya yi ƙoƙarin abin da zai yi ya yi shi don Allah shaidan baya son yi abu don Allah eh shi fatan da ke ta yi saboda ya san duk aikin da muka yi ba don Allah ba na da mu da wanda bai bar su sun yi aikin ba duk ɗaya miki na nuhu nan an bar shi yayi nan an yi an yi an bar shi yayi amma babu kaga gara ma wanda ya bacci eh a gara wanda ya bacci man kai kai babu ya yi bacci ya more bai ba duk kun je ba lada na aka ga kusan gara shi ma Allah ya kiyaye a gufira lahu bi sawmi was sala wa qala yazid bin harun ra'aytu abal ala ayyuba bin miskin fil mana fa qultu ma fa'ala bika rabbuk qala ghafara li qultu وبماذا قال بالصوم والصلاة قلت أرأيت منصور بن زازان قال هيهات ذاك نرى قصره من بعيد Allah ya masa gafara saboda azumi saboda sallah Yazid dan Harun yake cewa naga Abul Ala Ayyub bin Miskin a bacci na ce masa ya Allah ya yi da kai ubangijinka ya ce Allah ya yi min gafara Allah ka yi mana gafara ya ce da me ya ma gafara ya ce da yawan azumi da nake yi da kuma yin salloli kaga kenan dan adam da yake fatan samun gafara Allah yawaita azumi sannan yawaita salloli ya ce kuma sai na tambaye shi Mansur dan Abi Zadan yaya shi kuma fa ya ce ai wannan wato yana da wani babban matsayi muna kallon gidan shi daga nesa ne eh gidansa muna kallon shi daga nesa أخبريني عن الآخرة وقال يزيد بن نعامة هلكت جارية في داؤون جار جارب فلقيتها فلقيها أبوها بعد موتها فقال لها يا بني أخبريني عن الآخرة قالت يا أبتي قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعم وتعلمون وتعملون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها ki bani labari dangane da lahira yazid dan nu'ama yake cewa wata mata wata yarinya ta rasu matashiya an yi wani annoba ciwo ta rasu a ciki to shine sai babanta sai ya ganta a cikin bacci yace yake yata ki bar labarin lahira mana sai ne tace ya kai babana ba shakka mun haɗu da al'amari mai girma mu yanzu mun san abin da ake a lahira mun san meye muna mun ga komai ya ce ta ce amma babu damar mai aiki ya ce yanzu ku kuma ba ku sani ba amma kuna da damar aiki ku da kuke duniya ba gamu ba yanzu za ka iya sadaka na ka yi tasbihi ka yi karatun ƙur'ani ka yi amma ina su kuma na kabari ba mai yadda zai iya komai ko su subhanallah ɗaya ba mai iya faɗa an gama ce suke cewa ku kuna da daman aiki amma ba ku sani mu kuma yashi mun sani babu daman aiki shi ya sace ce masa na rantsi da Allah ka ce subhanallahi ko ka ce subhanallahi wa bihamdihi ko ka yi raka'a daya ko ka yi raka'a biyu a cikin littafin karanta shi alkiyama ta ce ya fi a baka duniya da abin da ke ciki eh da haka kaga dama ce dan adam ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki dama ce dan adam ya kula da sallah ya kula da abin da Allah madaukakin sarki ya sa shi kamin lokaci ya kare wa qala kathiru bin murra ra'aytu fi manami ka'anni dakhaltu darajatan aliya fil jannati faj'altu aduhu biha wa ta'ajjabu fiha fa idha ana min nisa'il masjidi في ناهية منها فذهبت حتى سلمت عليهن ثم قلت بما بلغتن هذه الدرجة قلنا بسجدات أو بتكبيرات كثير ɗan murna yake cewa na gani a bacci na gani na samu na je wani matsayi a cikin aljanna kuma ina ta mamaki na ga wasu mata a cikin masallaci yace sai na je wajen su tambaye su wannan matsayi da kuke da shi ya aka kuka samu suka ce mun samu wannan matsayi ne da yawan yi wa Allah sujada da yawan cewa Allahu akbar Allahu akbar da haka ga ayyuka ne wanda kowa zai iya kowa zai iya yawaita su amma kuma sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba alhamdulillah ina ga sai mu tsaya nan sai mu tashi a yunadi ينادي المنادي أين أبو بكر أين عمر إن شاء الله الحمد لله آمين عليكم السلام يعني wai mutum idan yana son ya ringa yin azumin litinin da alhamis amma sai ba zai iya samun daman yin su duka ba zai iya yin guda ɗaya kwarai da gaske ai ba ma ne ta minna ko a wata ka dinga yin kwaya uku ka dinga yin ayyamul bid na ko kwaya ɗaya kake yi ma na ba laifi a ce kwaya ɗaya za ka iya yi a wata kaga ai kafi wanda bai yi ba in kuma ba za ka iya azumi ba kai ma ɗan uwanmu ne to sai ka yi nemo su ayyuka na alheri na ka yi ga ayyuka ga sunan Allah maɗaukacin sarki ya sa su suna da yawa ka ringa sadaka na wani ai falala ko ne yana da falala wasu ma da suke azumi Allah na tuba dan dai ba za a ce Allah maɗaukacin sarki ba zai karba ba ne ana addu'a duk a karba amma wani kan in ka san shi ai sai ka ga dama ba azumi yayi ba wallahi dama taimakon mutane yake da humar azumi da laran shi yafi yawa saboda shi Allah inda ajiye shi dukiya ya bashi an Allah ka shi kira ga mutum ya tara kudi sai ta azumin litinin da arabi na na shine ai baya makotansa kowa na kuka kowa ai gare ya ringa ciyarwa ya fi wannan azumin nashi eh saboda Allah madaukake sarki haka ya raba rayuwar mu kowa da inda ake so ya ya kare ya kare wa al'umman musulmi eh annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake cewa kullum minkum ala sagarin min suguril islam fala yatiyanna min sagari kowanne akwai inda kakkange wa musulunci to karka bari a ringa fada musulunci ta wajen kaga wanda Allah ya bashi kuɗi anguwansu kuwa na kuka ai bai kyauta ba azumi ba ga jira ramadan amma an ka taimaka kuma kai azumi ba laifi na ba laifi Allah shi da mu malam na dan yi magana ne a ya kamata kawo mana kujera malam inda malam ya zo dan ce mana a za ka ku aito za ka wata ne kai zo ka gyara yaya abin ne yau a yau
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ɗan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni farko addu'a zan mamalar na masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani abu da Allah ya nufa malin ya tsare ba kowane malami ba ne za ka ga ya tsare waɗannan ɗabi'u shi ne tsayawa a karantar da al'umma addini bayan karantar da mutane addini akwai wata karantarwa da tafi ban sha'awa irin wadda na gama rigari a shek abubakar mahmud gumi yana mana shine kullum in ka zo masallacin nan da littafi ma da yake karantar da al'umma ba da ka ba wa'azi da ka ba littafi kowane almajiri ma yana iya yi amma karantar da mutane da littafi a hannu ya fi zama tabbas kuma ya fi taimaka ma jama'a su fahimci karatu kuma duk da ban san shin gidan malin yana nan kusa ne ko nesa ne amma da za ka ga kowane lokaci bayan sallar asubahi da irin wannan lokacin malin na karantarwa domin ni in na shigo nan abuja ina sauka a wani masauki a nan kusa saboda haka gaskiya ina ƙara yi mamalan addu'a allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka da ta zura'a kuma iyaye da suka gabata allah ya ci kansu ya gafarta ba wayanda ke raye allah ya sa a rabu da su lafiya abu na biyu ɗazuma da yake cewa zamanmu nan cikin masallaci kaɗai zikiri ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama a qaumun fi baitin min biyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man indahu babu yanda za a yi mutane su taru kamar haka a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya luna kitaballa suna karanta littafin Allah alkur'ani ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya tadara sunahu bainahum kuma suna ƙoƙarin fahimtar hukuncin wannan littafin a tsakaninsu illa nazalat alaihim as-sakina face sai kaga natsuwa ta sauka a gurin wannan al'umma wa gashiyatuhumur rahama kuma sai rahama ta lullube su wa haffatuhumul malaika kuma sai mala'iku sun zo sun rufe gurin gaba daya wa zakarahumullahu liman indahu kuma Allah ya ambaci wa'annan mutanen cikin wa'anda yake tare da su yanzu a zaman mu nan in ne rantsuwa da Allah na ce billahi allazi la ilaha illa huwa mala'iku na nan sun lullufa gurin nan ban yi karya ba domin manzon Allah ne bai na biyu wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ambaci duk wanda ke gurin a cikin waɗanda yake tare da su wannan hadisin akwai hadisin da ya fassara shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da mala'iku sayyahun mobile wanda suke zagaya sararin duniya suna neman irin wannan majalisin da ake karanta alkur'ani ko hadisi to cikin mala'ikun da suka kasu neman irin wannan gurin idan waɗansu suka fara zuwa suka ga irin wannan taruwar sai su rika kiran sauran mala'iku suna cewa halimu ila dalabikum halimu ila dalabikum ma'ana ku zo ga ma'ana ku zo ga gurin da kuke nema din sai duk gaba ɗayan mala'iku sai su tattaru a nan kamar yadda malam ya tsaya haka bayan an rufe da addu'a sai mala'ikun nan su koma gurin Allah don ba da rahoto duk da Allah ya fi su sanin inda suka fito sai Allah ya tambaye su daga ina kuke sai su ce daga afirka ta yamma misali zan yi ba a hadisin aka faɗi aka ba ni ne na kawo don a gane afirka ta yamma a ina a najeriya najeriya a ina a cikin garin abuja cikin garin abuja a ina zone 6 to me ya faru mun iske liman wani ya zauna ya buɗe littafi yana karantar da al'ummar musulmi saura ma sun buɗe littafi suna sauraren shi sai Allah ya tambayi mala'ikun ah to da suka taru a masallacin nan suna sauraren liman me suke nema a guri na sai mala'iku su ce ya Allah gafararka suke nema da aljannarka sai Allah ya ce to sun taɓa ganin aljannarta wane sai mala'ikun su ce ba su taba gani ba amma sun yadda akwai ta tun da annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ta to bayan wannan fa suna neman tsari ne daga azabar wutarka to sun taba ganin wutar ne ce a'a ba su gani ba amma sun yadda akwai ta tun da manzon Allah ya tabbatar akwai ta sallallahu alaihi wasallam sai Allah mai girma da ɗaukaka ya cewa mala'iku to ku zama shaida duk gaba ɗaya na gafarta musu. Sai wani cikin mala'iku ya ce to, ya Allah, ai akwai wani, shi ba sauraron karatun ya zo yi ba. Ya je gidan wane ne yana so su gana sai aka ce ai bayi nan yana masallaci guri kaza. sai ya biyo shi don mitin ɗin da za su ko ganawa da za su sai Allah ya ce shi ma na gafarta mashi ai abokin zaman al'umma ba zai zama shaƙiyinsu ba wannan yana nuna mana fa'ida da girman wannan majalis a ƙarshe saboda lokaci ina shigowa na ci karo da wani hadisi da malam yake karantawa na waisul karni waisul karnin nan malamai suna kawo sunan shi a babin birril walidaini ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun manzon allah yana raye amma yana da mahaifiya dattijiya tsohuwa mai shekaru shi kadai kurin shi yake mata hidima sai ya ji kyamar ya taso ya bar mahaifiyar shi ya yi hijira ya dawo madina ya zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana daga cikin ka'idar zama sahabi ko da kun yi zamani ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ka musulunta ka yi imani ka yi kalmar shahada to ba za ka zama sahabi ba sai ka taso ka zo ka ga annabi sallallahu alaihi sallam ya ganka ka yi mubaya'a amma ko da kuna zamani ɗaya in baka haɗu da shi ba ba za a ce maka sahabi ba amma ya yadda yi asarar zama sahabi don ya tsaya ya kula da mahaifiyarsa ana zaune a majalisa wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai akwai wani bawan Allah ana ce mai uwaisul karni min maradi daga wani gari da ake kira maradi kuma a lokal gamman din da ake kira karni daga ƙasa kaza ya yi imani ya karɓi musulunci amma saboda dattijiya mahaifiyarsa ta tsufa yake mata hidima ya yadda ya zauna tare da ita kula da ita bai iya tasowa ya zo nan ba kuma ya taɓa yin ciwon kuturta amma ya warke amma akwai wani ɗan sashi kewayen faɗin taro irin taban nan da ke jikin doki ko jaki nan ne bai warke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma inda zai rantsar da Allah Allah ba zai ba zai kunyatar da shi ba inda uwaisul karni zai ce nan da minti ɗaya ruwan nan zai tsaya to wallahi ruwan zai tsaya Allah ba zai kunyatar da uwaisul karni ba saboda biyayya wa mahaifiyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Umar dan Khattabi ya ce in Allah ya kaddara kana raye zo ka roƙe shi ya roƙa maka Allah gafara Umar dan Khattab ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah ya ce masu alaikum bi sunnati wa sunnatul hulafa'ir rashidin min ba'di afdu alaiha bin nawajib Umar bin Khattab yana ɗaya daga cikin mutanen nan goma mubashirin bil janna Umar bin Khattab yana ɗaya daga cikin waɗanda duk abin da ya tsokaci akan shi sai an saukar da wahayi amma duk da haka gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana raye lokacin ya zo kuka haɗu to ka roƙe shi ya roƙa maka Allah gafara ana nan a kwana a tashi har Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya zama amiral mu'minina sai gashi wafat sun zo daga ainihin a muradin daga karni daga wannan ƙasa duk tawagar da ta zo sai annabi sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ce hal fikum uwaisul qarni a cikin ku akwai uwaisul qarni tun ba a samu ba har ran nan ya zo cikin ku akwai uwaisul qarni yace ha anaza ya amiral mu'minina kai ne uwaisul qarni yace ni ne kai ne kake da wata mahaifiya dattija ka tsaya kana kula da ita yace ni ne kai ne ka taɓa yin kututta amma ka warke sai wani ɗan shashi ne inda bai gama warkewa ba ya ce ni ne ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ka ga abin da ya faɗi a kanka kuma ya bani umarni idan na haɗu da kai in roƙe ka ka roƙa mun Allah gafara tsayanan roƙa mun Allah gafara to na faɗi wannan saboda abin da na ji malam ya faɗi ya a ƙarshe ɗan uwa ku yi haƙuri wata ƙa'ida muke da ita ta almajirai kuma tsakanina da Allah mahalicina ba don ina kusa da malam ba wallahi billahi a nan cikin garin abuja yana ɗaya daga cikin malaman da nake ganin kima su nake girmama shi saboda haka da na zo na haɗa magariba da isha'i a matsayina na matafi amma na ga ba zan iya fita ba sai mun gaisa saboda haka a yi mun afuwa in ne sallama ka ku gana fita ku yi mamaki ina ƙara yi ma malam addu'a Allah ya saka da kai masha Allah alhamdulillah jazakumullahu khair to Allah ya ƙara ma wannan majalisi albarka Allah ya mana taimako ya mana jagora wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair jazakumullahu
to dai ba suna gaya muku sunan malam ba ko wa ya san sunan a eh to shek to shek malam yusuf sambo riga cikin kenan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri daga Kaduna Allah madaukakin sarki ya biya shi صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا امورنا والراحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين آمين الله تعالى آمين حياكم الله جزاكم الله خير الله يسعدك الله تعالى هذا هذا أنت إيه Amin.